رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين حق قدر بدال العظيم أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ke ganin arorin ko bari zuwa rana ita saboda lokacin ya fara tafiya wannan an yi kama alkawari cewa kullum akalla ta da aka zauna za a ba shi rabin awa shi na tasirifin saboda muhimmancinsa ko ga kowane ilimi yana da muhimmanci amma muhimmancin wani hayyafi na wani tasirifi yadda malamai suke faɗa uwa ne a ilimin shi yasa ko uwa ai gaba take dole a bata isasshen wakaci ko to alhamdulillah ina za mu tashi shafi shafi na 29 ne ta bismillah to bismillah rahmanir rahim ga faɗakarwa guda biyu faɗakarwa ta farko da yake ihisib da an'im wan'im wan'im da in'im da wawuli ewuli siyagu amri sigogi ne na fi'ili amri sigogi ne na fi'ili amri ita tana shirarwa bisa awon murari tunda koyaushe a shi fi'ili amri daga murari ake tsago shi shi yasa in an faɗi daman murari kai tsaye za ka gano cewa amurin ga yadda yake domin shi fi'ili amri ana tsago shi ne daga fi'ili murari'i daga fi'ili murari'i ne ake tsago amri shi yasa in ka zo karantawa kana da damar ka faɗe ta da fata ko kisira ka ce hisab in'am ko ibula ko ka ci faɗa da kisira ka ce hisib ko in'im ko ibuli don bi ga murari'inta yadda murari'inta yake sai dai na farkon a faɗa da fata zai kan zamo ya ayyana sai dan ya zo bisa lugga fata a ce isab wato shi yauli din sai da ana cewa ne in an bi lugga kasara a ce lih lih lih sai a shafe iw din a maimaka a ce iwli sai a ce lih lih kamar ƙih daga waƙaha ya waƙiha ya ƙihu za ana cewa ƙih ne ko kuma ka id kamar id id ka id kamar id kamar id id da ya ce wa'ada ya ido kaga in an tashi kawowa ya ake cewa ake id wa ƙauluhu da ya ce tare da wagirta da wahirta ya zuwa ƙarshenta bita adadiha ya kawo ta a lissafe ba tare da ya sa harafin arfi ba bai ce ma'awagirta wa wahirta ba a ya ci gaba da shafar kawowa ba tare da ya ambaci harafin adafin ba shi ko bisa kaddara a dafin ne ittifaqa a shafe harafin adafi abu ne wanda yake ja'izi idan an gamu da larurar waka duk malaman nahawu sun gamu akan wannan haka nan ma in akwai dama ko da azube ne akan shafe harafin adafi idan dalili ya shirar a kansa bisa yadda ɗan malik ya zaɓa a littafinsa mai suna tafsil bi ga abi ali al-farisi usfurin da ibn usfurin sun sanya faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan babin inda aka shafe harafin adafi min dinarihi min dirhamihi mutum ya sadaka daidai dinari yake da shi ko ko dirhami ne yake da shi to ana ana nufin wa min dirhamihi ma'ana hadisin shine mutum kai ya rena me yake da shi ya ce yau shi da yake da kaza sai ya ba da sadaka a yi sadaka sai masu shi ne za su a'a manzala sallallahu alaihi ce a'a da irin yadda kake ganin kai baka da shi to a abin da Allah da ya hore ma ka tsaya ka fidda sadakar kai sadakar wannan sadakar taka sai ta zama sababin buɗe ma gare ka karanta hadisin har ƙarshe ko kuma farisin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake akan samu mutum ya yi sallah amma a sallar tasa gaba ɗaya rabin sallar za a rubuta masa ko ɗaya bisa ukun sallar ko ɗaya bisa hudu ma so da yawa mutum yakan yi sallah amma ba wai ya samu sallar cikakkiya ba da a ce mai sallah duka yana samun sallah cikakkiya ai da an more amma sai mutum ya sallah ya zamo gaba ɗaya ya ci sa'a rabin sallah kawai ya samu ko ya sallah gaba ɗaya ɗaya bisa uku na sallah ya samu ko ya sallah gaba ɗaya ɗaya bisa hudun sallah ya samu kawai na farko alhadisa karanta hadisin ya salata yana nufin sallah fal awwalu na farkon ta saddaka rajulun min dinarihi min dirhamihi an shafe wawi a ciki na biyun ko ta saddaka rajulun min dinarihi am yuktabu lahu nisfuha sulusuha rubu'aha أو عن شافي أو ني يكتب له نصفها أو ثلثها أو ربعها da ya ce wali da wali walim da walim duk fi'ile ne mari sakkana ahiraha ya faɗi ƙarshenta ne da sukuni don larura in ba don larura ba zai faɗe ta ne da fata wa afirin kasar fi imamin waris wa wali warim wa mikita to haƙinsa ya ce warisa amma larura ce ta ce ya sa ya waris wali haƙinsa ya ce waliya warim haƙinsa ya ce warima ma'ana faɗinsa da ya ce ihiwi ha ka kiyaye ta kakka ce za ka yi kiyasi a kanta faɗinsa hula min kiyaye shi daga bakin malamanmu da ran marha'i wadda ba mai ɗigo ba ta yi ya zama masdari ne da aka yi masa nasba biwa fikita da wa fikita biwa fikita da wa fikita idan wa fika ya zo da ma'anar ya yi kyau ta aitar da faɗin su hassun ta hussunan ka yi kyau kyau kamar ka'ada julusa wato an kawo masdari ma'anawi kenan ta yi ya zamo jam'i ne na hilyatu huladin jam'in hilyatu ita ce sifa ya zamo hali daga filan nan da aka ambata a yadda za a kaddara kenan halu kauni ha halin zamo wata sufofi da wanda ta tsaya da shi idan muka sanya wa fika kuwa mai cewa ma'anarsa waje da ya samu hula ɗin sai zama maf'ulu bihi ai ka dace da kyawawan sufofi idan ko da jimi ne jala wato ma'awa fikita jala mai ma'anar zahara ya zama sila na abin da yake cikin faɗinsa fi ma min waris fi ma jala wato a cikin abin da yake ya gabata sila ce ta ma ta fi ma min waris fillazi jala min warisa a faɗakarwa ta biyu yadda ɗan malik ya kawo magana a nan hasarar mustasna yana sa azzaci iyakance abin da aka togato daga ɓangarorin biyu fi ma zakara a cikin abin da ya ambata bai ƙari ba ma a littafinsa tafsili akan wannan wanda ya faɗa a nan wa sharhi ko sharhin tafsil ɗin da ya rubuta zafirutu shehu baharaku ya ce haƙiƙa na rabauta da fi'ilai guda uku daga nau'i na farko wanda ke zuwa da fuska biyu ko dai murari'in ya zo ya fa'alo ya zama bisa kiyasi kenan ko ya zo ya fi'ilu ya zama shazi a minar rarbil awwali daga bangare na farko minar rarbil awwali awwali din na atin rarbi ne na kalal wajhani fiha sahibul qamus mai qamus ya ciro fuska biyu a ciki waham satin ma'adufi ne akan salasati wa qazzafirtu bi salasati af'al wa bi hamsatin na rabauta kuma da guda biyar daga nau'i na biyu da ya gaba da ya ciro cewa ita da kasara kadai ake fadatta bisa fita daga tsari amma guda ukun da yake shi mai kabis ya fada cewa suna zuwa da fuska biyu ita ce waligal kalbu kare ya sa harshensa a cikin abu ya ligu a murari in a ce ya ligu ka walisa ya risu kama walisa ya risu ko ya lagu kama wajila ya wujalu kaga da fuska biyu kenan akwai wata lugar ma a cikin wannan kamar wahaba ya habu a ce walaga ya lagu in ya zo da wannan lugga ta ƙarshe sai zamo daga misalan fa'ala almaftu mai fata ba fa'ila mai kasara aini ba fi'ili na biyu wa biƙa ai fa'ila ake faɗa wa biƙa da ba mai ɗigo ɗaya ya biƙo murari in ko yau bako a murari'in murari'in ya zo da fuska biyu ko dai ya biku ko yau bako in an ce ya biku ya zama kamar wani sayarsu an ce kuma yau bako ya zama kamar wajila yau jalo ai ya halaka wa aubaqahu ana cewa aubaqahu ya halakar da shi a halakahu ya halakar da shi yana daga gare shi mubiqatul a'mali ayyuka da suke halakar da mai aikatawa akwai wata loga a ciki wadda ake cewa wa baka ya beko in an faɗe shi haka sai zama daga misalan fa'ala mai fata fi'ili na uku wahimatil hubula wato mai ciki ta yi kwaɗayi ta yi kwaɗayi da ha'i muhimmala ha'i ba mai ɗigo ba wahimat tahimu ko tauhamu wihama masdarin wihamin ake cewa ma'akalan in dai ta'awar abinci ta'awar abinci amma biyar ɗin da yake so sun zo da fuska ɗaya kaɗai wanda shi ɗan malik bai faɗe su a nan ba haka nan bai faɗa ba a tafsil ko sharhinsa su ne waje da bihi ya jidu kama warisa ya risu wajidan masdarin a ce wajidan idan ya so shi waje da bihi ya so shi kwarai ya bai ganta da shi ana cewa kuma waje da alaihi ya yi bakin ciki mai tsanani shi yasa shi waje da yana zuwa da ma'ana biyu amma abin da yake tantance ma'anar tasa shine harafin da zai zo bayansa in bi ce ya zama so kwarai in kuma ala ce to ya zama bakin ciki fi'ili na biyu a wannan babin wa ika alai gaggawa gare shi da an baki mara ɗugo murari in ya iku kadai ake cewa ya yi gaggawa fili na uku a wannan babin warika ya riku warakan irda ja'a ya kishin gida kai ka ce ya ajiye cinyarsa a kan ƙasa na hudu wakima ya kimu wakaman ya yi bakin ciki bakin ciki ya yi bakin ciki ya shiga cikin halin damuwa na biyar waƙiha lahu ya ji shi ya saurare shi da ƙafi waƙiha ya ƙihu murari'in sami lahu ya ji shi wa ɗa'aye biyayya gare shi bisa wannan wanda aka togato daga ɗau'i na farko sai ya zamo goma sha biyu sai ya zamo goma sha biyu saboda bakwai ga biyar nawa kenan sha biyu nau'i na uku yi kuwa sai zama guda goma sha uku na zamtu zalika hakika na tsara wannan na ce famislu ya hasibu zil waje haini min fa'ila ya liƙe biktahimul hubula ta akala ko ukwala wa hamsatun ka yaris bilkasari wa haya waje waƙi wale وكهله وكهله ووكم ورك وإقاجلا فمثل مثال يحسبه wanda yake da fuska biyu daga fa'ila waligal kalbu ya ligo ana cewa ya ligo ko ya lago ko a wabika ya biko ko wahabatul hubla ta himu ko tauhamu akala ma'anarsa ta sha'awar abinci na biyar ko filai biyar sun zo ne da kasara kaɗai kamar yalis da kasara ita ce wajida alaihi ko wajida bihe ko waƙi halahu ya saurare shi ko wakima ko warika ko wa'ika na gaggawa wa'ika mai nuna gaggawa waƙi alaihi ya yi gaggawa gare shi to sannan yayin da mai waƙanmu ya ƙare lamma an hanna zimul rahimahullahul kalama yanda mai waƙam shi ne wato ɗan malik ya gama magana bisa hukuncin ainihin murari'i daga fa'ula mai ramma da fa'ila mai kasara sai ya haɗu a cikin bayanin hukunce-hukuncen ainihin murari'i daga fa'ala mai fata hakika mun ambata a baya cewa shi fa'ala ɗin nan a iya kasa shi gida hudu akwai na farko abinda kiyasinsa a ce a faɗa da kasara a ce fa'ala ya fi'ilu akwai kuma da kiyasinsa ramma a ce fa'ala ya fi'ulu akwai kuma da kiyasinsa fata a ce fa'ala ya fa'alu da kuma wanda kiyasinsa ko ai kasra ko ai ramma a ce fa'ala ya fi'ilu ko fa'ala ya fi'ulu amma abin da kiyasinsa kasra to iri hudu ne na farko dai abin da fassa take wawi ina misali wa'ada ya idu wa'ada ya idu ko wasala ya silu au ainihu au lamuhu ya'un ko ko ainihinsa ko lamunsa suka zama ya kama ba a ya biyu mai ainihin kenan au ainihu au lamuhu ya'un kama ba a shi ne wanda yake ainihinsa ya'un ya'un ko ramayar mi shi ne wanda ma lamuhu ya'un na hudu shi ne wanda yake mura'afi lazimi wanda yake lazimi kamar hanna ya hinnu ya yi nuni zuwa ga fa'ala ɗinnan da nau'o'insa fa'ala da yake ƙiyasinsa kasara da ya ce wa'adin kasarar li'aini mura'ri'in yali fa'ala zalwawi fa'in awiliya aina nauka a ta wa'adin kasaranka dawamar da kasara li'aini murari'in ga ainihin fi'ili murari'i da ya zo ga fa'ala marin fa'ala ne idan ya zama far ta zo wawi kamar wa'ada ko wasala awil ya ainihin ko ya ta zo a matsayin aini kamar sara ya siru ko ba a yi biyu auka ata ko kuma ya zamo lamun saya ne kamar ata ko mara ko ƙara duk wannan murari inda kasira ake fada a taya a ti ƙara ya ƙari mara ya mure haka na wanda yake mura a fi in ya zama lazimi kamar hanna ɗalaɗen barewa ya yi bege to hanna ya hinnu ake cewa wa'annan su ne da wa'il kasaril arba'in amma akwai ɗaya da bai faɗa ba shi ne zalya'i fa'am zalya'i fa'am wanda ya ta zo a matsayin far ina misali kamar yasara to ana cewa ya yi siru ilauyar siruna na baitin alkama ko aika dawwama da yin kasara ga ainihin murari inda yake ya zo ga fa'ala mai fata a wajen sarrafa shi idan ka ce fa'ala ya fi'ilu wanda shi farsa wawi ne ko ainihinsa ya unya ce aula buhu ko lamunsa ya unya ne wa huwal mumassalu shine wanda aka yi masa misali da ata shine misalin wanda lamun yake ya da ta mai ‘ya'ya biyu daga sama. Na hudun shi ne mura a fi lazimi, da ya ce yali fi'ilun murari'un fi'ili ne murari'i? Li murari'in, ya zo ne a mahallin na'ati ga murari'i. li'ani murari'in yali fa'ala shi ya sa yali ɗin jula a mahallin jarra take. fa'ala maf'ulun bihi ne da yace li fa'ala ya wadatu da kawo lafazinsa daga sai ya kaidance shi da cewa mai fatahar aini don ya ayyana ya zama shi kadai ya rage a ambata tun da a baya an faɗi fa'ula mai ramma an ambaci fa'ila makaso bai kasara kuma an san ko shi nau'in fi'ili iri uku ne kacal fi'ili sulasi iri uku ne ko dai fa'ula ko fa'ila ko fa'ala to tunda ya faɗi fa'ula da fa'ila ya zama mai ya rage kenan shine ya faɗi fa'ala kuma saboda ya shirar a kansa da kawo misalai kama a taɗin da ya kawo ko hanna wa fa'a zalwawi ɗin da ya faɗa na'ati ne ga fa'ala fa'alan da yake maf'ulun bihi shi yasa zalwawi din aka yi wa zaɗin nasba da alifi tunda yana cikin al'asma'u sittatu haka nan faɗinsa da ya ce auka'ata fa'an zalwawi fa'an auliya ainihin ɗin duk biyun su biyun an musu nasba bisa cewa tamizai ne da ya ce mura'afu mubtada ne da aka kawo shi a ƙarshe labarin shi ne kaza wa kaza wa kaza lafazin kaza almurakkabu wanda an gwama shi ne daga kafi na jarra wasu mil isharati da sunan ishara shi ne za labarin muftadan ne labarin almura'afu din ne laziman hali ne daga gare shi daga mura'afu din ai misalin wannan mura'afin halin kasancewarsa lazimi wa mislu zalika almura'afu misalin wannan mura'afi wa mislu zalika almura'afu misalin wannan mura'afi amma fa hala kaunihi lazima halin zama wasa lazimi shine ainin yake zuwa da kasara a murari kamar shi hanna din dala ana faɗarsa da fata haɗa musu hannu ɗan barewa ko ɗan akuya da waninsu daga dukkan dabba wadda take mai kofato da ya ce koko ainihinsa ya zamo ya ce ana faɗa karanta shi da ƙasar ya ba auliya iba sai an shafi alhamza au tare kuma da cirar wasalin alhamzar au zuwa tanwinin ainu auliya aina nauka'ata aina nauka'ata wato kibara tasa da kalbu abinda zai ce tanwinin aina din a cire shi zuwa alhamza zalwawi fa'an awiliya auna nauka'ata abinda yake nufi ya faɗa kenan cewa za a ce nauka'ata ba auka'ata ban aka ce auka'ata sai baitin ya kare shi yasa nauka'ata za a ce تعلم هذا سيبتاش أمثلة النوع الأول أمثلة النوع الأول shi yasa shi dai fa'ala yana da jalibai a iya sanya su goma sha ɗaya ko kuma ma a sanya su sha biyu idan a nan ba a faɗi shi misali ya yi ba to sun zama sha ɗaya kenan to amma dai abinda aka sani shine shi ma dai misalin ya yi na fa'ala murari'in yana zuwa da sigar ya fi'ilu ne kamar yasara ya yi siru ko yana'a ya yi ni'u akwai luga yana'a ya yi ni'u yana'a ya yi ni'u to ko yasara ya yi siru a to wannan kenan shi yasa wato jawaliban suka zama wajen goma sha ɗaya wajen ma goma sha biyu in an haɗa har wannan jawaliban sun zama sha biyu guda biyar suna jawowa fa'ala murari in ya zama ya fi'ilu guda biyar suna jawowa fa'ala murari in ya zama ya fi'ilu guda biyu suna jawowa fa'ala murari in ya zama ya fa'alu a fatiha fi'ili sulasi guda nawa muke da shi muna da na abudu daga abada ko abada da aka ce na abudu ko ya abudu ko abudu wannan jalibi ne ya jawo ya zo haka ko ko ba jalibi ko ba mu zo nan ba akwai ihidina hada murari inda aka ce ya hadi ya hadi me ya jawo jalibi ne ko jarar karbowa ne daga larabawa jalibi ne shine cewa lamunsa ya ne yahadi yahadi yahadi a ƙur'ani sun kai guda nawa wallawa yahadi man ya sha wila siradin mustaqim yahadi ila rushdi yahadi ila alhaqi wa ila tariqin mustaqim yahadi yahadi yahadi sun kai nawa a ƙur'ani ba su ma'an nafi uku su ne masu karatu ya hadi guda nawa ne a ƙur'ani wallahu ya hadi man ya sha wila su rada musa iba an hasibtu an ta tulul jannata tun a suratul bakarat ya hadi ya kai guda nawa har a zo ce irin suratul لهكافي إنا سمينا كتابا أنزل من بعد موسى يصدق لما بين يديه يهدي إلى الحق وسورة الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن ولن نشرك بربنا قل الله يهدي من يشاء ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء يهدي يا كينوان ko sai an duba na? a ai ya kai nawa ba cewa aka yana da yawa ko kaɗan ba ne cewa da yawa amsar tambayi yana da yawa ko kaɗan ne amma wannan ya kai nawa kaga cewa aka ka ayyana adadin ba wai ka faɗi yana da yawa ko bai da yawa ba ko? to Allah taimaka Allah ba mu ganewa Allah saka wa masu littafan da alheri Allah saka wa malamanmu da alheri mun karanta fatiha daya salatu fatiha uku Allah ta bikir musulunci Allah ta bikir musulmi a inda dukkan inda ake musguna wa musulunci ko musulmi Allah ya maganta Allah ya yi musulmi da abin da ke damu su marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suka gabata Allah ya gafarta musu